Yes, yes, I know. شكرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى جماعة مسلمين نوانا جري وتجرم لا تيبل وليكو أنا جهر نصراوة a wannan ƙasa tamu ta Najeriya Ubangiji Allah ya ƙara mana albarka a wannan ƙasa. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci ina mai matuƙar bayyana farin ciki mara misaltuwa a bisa wannan dama da Allah maɗaukacin sarki ya bamu a cikin rayuwa domin haɗuwa da 'yan uwa masu albarka na wannan gari. A yanzu da muke magana mun shiga daren lahadi kenan ko daren ashirin da tara ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da bakwai kenan ko ga watan hudu shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar a da ashirin da biyar haka ne dubu biyu da ashirin da biyar da shida ne? ake ashirin da shida ga watan ake ba kai ashirin da bakwai ba to ko na kota ya albashi ne Allah ubangiji ya karba mana a wannan masallaci na masallacin bello makka ko masha Allah nan cikin garin lafiya masjidu sunna daru sunna masha Allah ubangiji Allah ya raya mu akan sunna ya kashe mu akan sunna ya tada mu da ma'abota sunna a ranar tashin alkiyama a kamar yadda aka ga sanarwa kuma aka ji sanarwa akwai malamin mu assistant associate prof ko Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar wanda shine asalin wanda zai yi wa'azi amma malam yana kan hanya yana tafe da haka sai aka ga bukatan in zo in fara yin shimfiɗa da haka ni ba wa'azi zan yi ba sai a yi haƙuri kawai za mu kai mu ta hira ne har malam ya zo ubangiji Allah ya sanya mana albarka a ina so zan fara da wani hadisi da Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihinsa daga sahabi Abu Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa fuddiltu ala al-anbiya'i bi sittin ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an fifita ni akan sauran annabawan da suka gabata da wasu abubuwa guda shida da aka hada mun su kowa ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine cikamakin annabawa kamar da zamu zo mu ji a cikin wannan hadisin ma ma'ana duk annabawan da Allah ya aiko sun gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma Allah cikin tsarinsa da kuma ganin damansa yana yin abin da yake so a yadda yake so a sadda yake so sai mu fi cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi shi zai zama cikamakin annabawa kuma zai fi annabawan da suka gabace shi falala domin falalan Allah Allah yana bada shi ne ga wanda ya dama zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu bil fadli azim kamar yadda muka san uba sai ya haifi ƴaƴa daga cikin ƴaƴan sai a samu waɗanda suka fi shi falala ta wasu fannoni ko dai Allah ya yi ƴaƴan su fi shi wadata sai ya yayi gari ƴaƴan su suke kula da shi kaga da kenan wato fifiko ko kuma rigayen mutum shi yake kaddara falala to da manya su za su rika wato zamewa suna da fifiko akan ƙanana kenan amma Allah baya yin abin shi a irin wannan tsari yana yi ne yadda ya ga dama da haka sai ka ga ɗa wato ya fi mahaifin shi ilimi haka ne ko ka ga ɗa ya fi mahaifin shi wayewa to wannan duk tsarin Allah ne da haka sai Allah ya kaddari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa shine ya zo a ƙarshe amma kuma an fifita shi da annabawan da suka gabace shi to daga cikin abubuwa na fifiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da shi shine manzo Allah yake akwai wasu abubuwa guda shida wanda kamar yadda malamai suka ce ko da zaka ga akwai masu ɗaukewa waɗannan abubuwan a cikin annabawan da suka gabata amma babu wani annabi da aka haɗa ma su a lokaci guda sai fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace uqitu jawami al-kalimi kuma shi ne asalin dalilin ya sa na kawo wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani iya tattara zance a cikin kalmomi kaɗan manzon Allah ne kaɗai zai yi magana da bai wuce saɗara ɗaya ba amma in aka fara fassara wannan kalman ko aka fara fitar da fa'ida a cikin wannan kalman ko aka fara sharhi na wannan kalman sai a rubuta littafi wanda ya kai mujallaji kowa ya san littafin arba'una hadis ko yayin nan duk islamiyyu shi ake karantawa duk yara an haddace amma da al-imamu ibnu rajab al-hanbali ya zo zai sharhi wannan littafin sai da ya koma kayan raƙumi guda saboda ne saboda maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin sadara ɗaya biyu to fa'idodin da ke ciki sai a kwana a yi ne ana yi to wannan falala ce daga cikin falala da Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba a baiwa annabawan da suka gabata ba da haka a cikin zantuttukan manzon Allah za mu iya samun duk abin da za mu yi wa juna na faɗakarwa ko nasiha ko wa'azantarwa ko ma menene jama'a an fahimta ko shi yasa wata rana wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ma na nan cikin arba'un hadisi duk mun san hadisi wani mutum ya zo ya ce ya rasulullah ausini ya ma'aikin Allah kai min wasiya ya zo irin ya ji wa'azi ai sai mishi karatu ana ta jin ayoyi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi la taghdab kai sai tsaya iyana ku duba kalma guda biyu la taghdab to ashe mutumin yana ta tunanin ai ana cewa ya tsaya ne yanzu za a fara mai karatu bai san iya karatun kenan ba shi a cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka samu abu guda daya to zai iya damsar da fa'ida da muke bukata da izinin Allah to saboda fa'idan har ila yau ko duk da mun karanta muhalli shahid na hadisin nan amma bari mu karkare hadisin sai mu dawo kan muhalli shahid din sai kuma mu kawo wani zance muke son mu yi wato fadakar da junan mu da ita insha Allah abu na biyu manzo Allah yace wa nusirtu birru'bi an taimake ni da cin nasara akan makiya ta hanyar saka musu tsoro tun kafin mu kai gare su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ya shirya runduna na yi wato janshi na sahabban shi garazan nan mayakan nan Allah ya ƙara musu yadda aka ce za a tunkari wasu al'umma da suka nuna adawa da kiyayya da an yi wato cutarwa ga al'umman musulmi da zaran saƙon manzon Allah ya isa gare su tun ana saura wata guda tsoron da za su shiga zai fi tsanani fiye da ranar da ma za a zo a yaƙe su da haka tun kafin a fara yaƙin an riga an ci su yaƙi to shi ne abin da aka fifita manzon Allah da al'ummarsa da shi an taimake shi ta hanyar saka tsoro a zuciyar makiya kafin ya kai gare su a fara yaƙan su a zahiri abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uhillat liyal ghana'im an halatta mini idan kuma muka yi yakin Allah ya sa muka ci nasara akan makiya muka kashe na kashewa muka kama na kamawa a matsayin bayi muka tattara dukiyansu wanda suka zo da shi da wanda suka mallaka ya dawo ƙarƙashin gwamnatin musulunci to an halatta min da ni da al'umma na mu ci wannan dukiyar a matsayin halal babu haramci a ciki annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sun yi yaƙe yaƙe kamar da kuka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yaƙe yaƙe kuma su ma suna ƙara dukiyar ganima amma su kuma Allah cikin tsarinsa bai halatta musu cin dukiyar ganima ba da haka hasali ma idan annabawan suka gama yaƙi aka tara dukiya to sai a je a tara shi a wani farfajiya ko fili ko kan tsauni gaba ɗaya sojojin musulunci ko sojojin addini sai su koma baya sai a zura wa dukiyar ido idan har yakin da suka yi ya tabbata Allah ya karɓa yakin dan Allah yake inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah na karɓa aiki ne daga masu takawa to in Allah ya tabbatar da takawansu ya karɓa aikin su ko kawai sai a ga wuta ta taso daga sama ta zo ta cinye dukiyar a kan idansu to lokacin sai su fara hamdala suna gode wa Allah cewa Allah ya karɓa yakin mu amma ba wanda ya isa ya ci dukiyar a cikin su wannan ya kai ga wata rana an taɓa yin yaki yayi a cikin bani Isra'il da aka taro dukiyar ganiman nan ashe wani ya saci wani abu da ya tsole mishi ido sai ya je ya kore shi shine da annabin yasa aka tara dukiyar sai aka koma baya aka zura ido wuta zai zo minti ɗaya rabin awa awa biyu awa goma sai aka ga wuta bai tashi ba lafiya mai ke faruwa annabin hankalin shi ya tashi yace me yake faruwa ne ya nuna Allah bai karɓa shi mu ba kenan nan da nan sai aka yi mishi wahayi aka ce akwai ɓarawo ne a cikin waɗanda kuka yi yakin tare da su inna fikum gulul wannan na daga cikin haɗarin da yake cikin mutum ya saci dukiya yadda ba nashi bane na al'umma ne da yawa wannan ya fi sauƙi ma fa mutum ya saci dukiyan da yake mallakan mutum ɗaya ne fiye da a ce wanda mutane suka yi tarayya ne a kai shi yasa waɗanda suke wato ma'aikatu na al'umma suna cikin hatsari ba kankani ba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo yayi wa'azi bayan ya naɗa political appointment kwatankwacin irin yadda za ka ce shugabanni na naɗa appointment yanzu ko aka ba wa na famsec aka ba wa na minista aka ba wa na commissioner a annabi duk ya aza mutane a wajen aiki sai manzon Allah ya ja kunni ya ce to ku saurara duk wanda muka naɗa shi wani aiki na al'umma to ya tabbatar da cewa ya sauke nauyin da ke kan shi fi qalilihi wa kathirihi da abin da yake kaɗan da abin da yake mai yawa annabi ya ce wallahi ka zo ka kawo report kada ka kuskura a ga kayi jarracin wani abu da yake hakkin al'umma manzon Allah ya ce duk wanda ya ainihin wato ɗauki wani haƙƙi na dukiyar al'umma da bai halatta gare shi ba bai sani da cewa wuta yake ci wani da aka bashi appointment sai ya zo wajen manzon Allah ya ce ya manzon Allah na ji ka ce duk wanda aka ba aiki duk abin da ya ɗauka daga cikin haƙƙin jama'a komai ƙanƙancin shi wuta ne haka bayanin yake ko na fahimce ka ga Allah ya ce kamar yadda ka ce haka na faɗa kuma zan ƙara maimaita a yanzu duk wanda muka naɗa shi aka ɗora shi akan dukiyan al'umma ya taɓa ko da daidai da allura ne jama'a ku dubi allura allura fa da shi annabi ya kwatance manzo Allah ya ce wallahi duk wanda ya ɗauka ba a bisa haƙƙin shi bane na albashi ko kaza ko kaza da ya dace ya ci manzo Allah ya ce wallahi wuta ya ci kuma sai ya zo da shi ranar tashin alkiyama wannan sahabi da ya ji hankalin shi ya tashi ya ce ya manzon Allah ai min aikin gafara ba zan iya wannan appointment ba da aka ga aikin ka na maida maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya fi maka zama lafiya wannan sahabin manzon Allah kenan fa kuma a gaban manzon Allah da haka haka abin yake ila qiyam sa'a in wanda ya san ba zai kula da nauyi da za a dora mishi na al'umma da ya ce zai yi ainihin wato aiki a kansa ba wallahi ya aji ya fi mishi zama lafiya Allah ya sa mu dace ba nan ne tattaunawa mu ba almuhim wannan annabin sai aka mishi wahayi cewa akwai wani ne da ya saci dukiya a cikin ku sai annabi ya ce to jama'a an ce akwai wani barawo shi yasa wuta ba ta zo ta ci wannan ganiman ba da haka wanda ya sata ya fito da shi sai kowa ya noke ba wanda ya fito to ya za a yi kuma ba za a tafi ba sai Allah ya karba aikin da haka sai ce a zo a yi layi kabila kabila mutanen anguwa ka za ku tsaya nan yan anguwa kaza duk sai aka raba mutane sai ce to mutum ɗaya ɗaya ya zo ya wakilce ku ku rinka zuwa kuna min mubaya'a duk al'umman da ɓarawon yake cikin layinsu idan wakilinsu ya zo min mubaya'a hannun shi zai makale da nawa da haka haka wakilansu suka zo gaba wannan ya zo a gaisa wannan ya zo ana zuwa kan wasu kawai ta hannun shi ya makale sai ce inna fikum hulul a cikin ku ne ɓarawon yake da haka dukkan kuɗin nan za mu bibiye ku ɗaya bayan ɗaya su ma ta aka rinƙa yi musu ɗaiɗai har aka zo aka gano wanda ya sata to abin da zai ba ku mamaki shine kun san me ya sata aka ce abin da ya sata bai wuce kimar ka ce vest ko singlet ba shine kawai ne sha'awa sai ya sata a cikin dukiya amma sai Allah ya ki karɓan aikinsu duka gaba ɗaya kuma wannan akwai abin wa'azantarwa ga kowannen mu a ciki wallahi babu wanda zai tsira sai wanda Allah ya tsiratar da shi kana malami a makaranta kana ma'aikaci a ministry local government ko state kana malami a federal government ko kana ma'aikaci abubuwa da aka kawo saboda al'umma saboda ɗalibai saboda marasa lafiya kai sai ka duba kawai wanne ne yama a ciki sai ka zaftara sai ka gida da shi saboda kana ganin kai ne jagora kai ne shugaba billahi azim sai ka zo da shi ranar tashin alkiyama Allah ubangiji ya gafarta mana wannan ku ji fa annabin Allah ne aka yaki da shi amma Allah yake karban aikin su sai da aka gano barawo to wannan dai muna kawo mana annabi yace an fifita shi da sauran al'umma ta hanyar shi kuma in aka samu ganima sai aka ce a raba wa mutane wa'lamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsa duk abin da kuka samu na dukiyar ganima Allah ya ce ku kasa shi kashi biyar ɗaya bisa biyar ɗin na Allah ne kaga ai da sauki ko madadin da da ake cewa a kona sauran hudun sai aka ce a rabe shi don aka gama rabewan ɗaya bisa biyar ɗin nan kuma sai aka ba annabi izini ya shi ya sarrafa shi kuma ta inda ya ga dama da haka a ciki sai ya dubi cikin sojojin ne a cikin ma wanda bai zo yakin bane annabi sai ya ɗiba kawai ya ce an bashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa sannan kuma an fifita wato an fifita shi da sauran annabawa wa ju'ilat liyal arda tahuran wa masjida an sahale mun doron kasa duk inda muka samu kanmu ya zama mai tsarki kuma mu iya yin ibadar sallah a kansa annabawan da suka zo kafin shi su ma ba su samu haka ba a cikin bani isra'il al'umma annabi Musa alaihi salam idan za su ibada dole sai sun je inda suka killace irin wannan mai suna masallaci ko wurin ibada duk inda suka ibada a doron duniya in ba a wajen nan ba Allah ba zai karba ba amma ka ga mu Allah ya sassauta mana ko da haka mutum na ofis din shi zai iya yin sallah idan ta kama mutum na kan hanya zai iya fasawa ma akan titi ya sallah manomi ya je gona duk zai iya wannan na daga cikin abin da aka fifita manzon Allah da al'umman sa akan al'umman da suka gabata abu na biyar dama guda shida yace ko sai yace wa ursiltu ila al-khalqi kafa da aka tashi aiko ni annabawa akan aiko kowane annabi ne zuwa ga al'umman sa ni ko da aka aiko ni sai aka aiko ni zuwa ga duniya baki daya da aka sakon manzon Allah ya tsara da ko ina a fatin duniya duk inda rana take haskawa to an aika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su kaga annabawan da suka gabaci manzan Allah kowane annabi ila qaumihi ne zuwa ga mutanen shi ne da haka in mutanen nasarawa ne da annabin su in mutanen Kaduna ne da annabin su misali ko amma shi manzan Allah ko ina aka aike shi shi yasa duk musulmi duk duniya to ya gaskata manzan Allah a matsayin shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a matsayin shi na wanda shine kadai wasila tsakanin shi da Allah mahalicci domin abinda Allah yake son ka yi wa annabin ya aiko domin ya koya maka da haka duk wani wanda ya kauce wa hanyar manzan Allah ka rabu da shi ba abin koyi bane ba abin kamawa bane abu na shidan su annabi yace wa khutima biyan nubu a annabiyun kutima biyan nabiyun ni ne na zama cikamakin annabawa kamar da muka faɗi tun farko da haka duk wanda ya da'awan annabta bayan manzon Allah fa huwa dhallun mudillun batacce ne mai batar da al'umma Allah ubangiji ya tsare mu daga hanyar batatu da masu bata to kamar yadda na ambata asalin jaban da na so in yi mana istishadi ko muhallin shahidi a cikin wannan hadisi shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama utitu jawami al-kalimi an ba ni iya tattara zance a ainihin wato cikin lokaci daya to hadisin da nake so in kawo mana za ku ji hadisi ne wanda ya tattara mana bayani game da wato nau'ukan bayi da Allah ya yi a duniyan nan jama'an kun wannan da ke ko al-imamu tirmidhi shi ya fitar da wannan hadisin a cikin ainihin wato sunan ɗinsa ko aljami ɗinsa daga sahabi abu kabsha al'anmari Allah ya ƙara mashi yadda annabi sani a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani wannan alkunya ne abu kabsha to kun ji hadisin su za a karanta yake lalle ya ji manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kulu yana cewa talatatu uqsimu alaihim wa uhaddithukum hadithan tahfazu abubuwa guda uku ina muku rantsuwa da su sannan zan ba ku wani hadisi kowa ya rike hadisi kuna ji ko wannan daga manzon Allah kenan kun dai mun ji yayi manzon Allah ko to ga sako daga cikin sakonnin da annabi ya zo mana da shi abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a kowa ya sani ma naqasa malu abdin min sadaqa babu wani bawa da wai dan yana ba da dukiyar shi sadaka wajen hanyar Allah da zai zama matsiyaci ko ya talauci ma damar za ka taimaka a hanyar Allah da dukiyarka to sunanka ba zai taɓa zama wa talaka ko matsiyaci ba har abada saboda dukiyar naka ba za ta taɓa na ƙasa ba kaji wannan shine tijaratun lan tabur kasuwancin da ba a asara ka gaya mun a duniya a yau wani harka ne za ka sa kuɗinka a ciki wanda babu yiwuwar ka yi asarar dukiyar babu hatta ajiya wannan da za ka je ka yi a ce an yi ajiya a banki ba shine kake da natsuwan cewa kuɗin da yana nan duk sanda ka je ba to mutane nawa ne suka yi asara a sakamakon sun kai dukiyarsu banki ko a ce banki ta yi liquidating ko a ce ana yi wato cire musu wasu caji ko wani abu makamancin haka amma a cikin harkan addini idan ka saka dukiyanka aka gina masallaci aka taimaka wa marayu aka gina makarantar koyar da addini aka yi wato taimaka wa bayan Allah wajen gudanar da addinin Allah zuwa da'awa a ƙauyaku a musuluntar da maguzawa duk wanda ya saka dukiyar shi a irin waɗannan hanyoyi wallahi manzon Allah ya ce mana dukiyar shi ba za ta taba da kasa ba kuma shine as-sadiqul masluk manzon Allah ne gaskiya ne abin a gaskata shi in yayi magana da haka wannan magana garanti ne tabbas ne da haka ku ji duk wanda yake son dukiyar shi kada ya na kasa to yi kokari ya rinka sarrafa shi ta hanyar addinin Allah abu na ɗaya kenan abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا باب وداوة da za a zalunce shi ko da daidai da ƙwayar zarra ne wani ya cuce ka wani ya zalunce ka ba yadda ka iya ka fawwala al'amarinka ga Allah ko kai Allah ya isa to tabbas ɗin Allah ya isa da haka duk wani wanda yake zalunci aka yi mishi Allah ya sa kai ɗauka ya ci banza ya ce ai ai sun fi dubu ko wallahi dubu duk suna na ahsahu Allah wa nasu Allah ya taskace su sai kuma za ka riga ka manta da haka duk wanda aka zalunta to Allah baya kyale hakkin shi sai Allah madaukakin sarki ya rama mishi wannan zaluncin kuma sai Allah ya ɗaukaka matsayin shi kaga kenan menene zai sa ka samu wannan ɗaukakar shine kai kuma ka yi haƙuri shi yasa kaji a cikin hadisan manzon Allah da yawa idan ya faɗi zalunci wanda musamman wanda yake sama da kai da ba yadda ka iya da shi yayi maka sai ya ce ka yi haƙuri ba wai dan ya fika wayewa ko ya ci banza a'a saboda haƙurin da zaka yi zai saman maka da ɗaukaka a wajen Allah mahalicci zaka babu wanda ake zalunta ya tafi a banza domin Allah ya haramta zalunci Allah ya haramta wa kanshi zalunci kuma ya haramta wa mu bayinsa sai ya ce kada wanda ya zalunci duk da wanda ya zalunci ko da da bai kwayar zarra ne ranar tashin alkiyama Allah ya ce sai mun zo da shi kuma sai an biya mai haƙƙi haƙƙin shi Allah ya sa mu dace abu na uku su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba fakkan babu wani bawa da zai mai da bara sana'a ya mai da ɗan shi ɗan maula ya mai da kanshi wato mai banbaɗanci mai mutuwar zuciya shi ba zai tashi ya yi ƙwazo ya yi ƙoƙari na kansa ba a sai dai wani bani alhaji wani a bani Allah ba ku mu samu duk wanda ya buɗe wa kanshi wannan ƙofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya buɗe wa kanshi ƙofar talauci haka ba zai taɓa rayuwa cikin wadata ba duba waɗanda suke mai da bara sana'a jama'a wani za ka ga ya tara dukiyar ya tara arzikin amma da yake Allah ya riga ya sa ya buɗe wa kanshi kofar talauci duk arzikin da za ka gan shi da shi za a gado da wadatar shi har gobe yana nan yana roƙon yana bara shi yasa bara jama'a ba aiki ne ga musulmi na na gari ba wanda yanayi ya tsore mishi ya zan ba yadda zai yi tambaya saboda bukata to wannan yana iya samun uzuri amma kai ya mai da shi ɗabi'a ko sana'a Allah ya kyauta da waɗannan su ne abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ina rantsuwa da Allah a kansu kaji annabi ya rantsi in ka kasa dukiyarka akan addini wallahi dukiyarka ba zai na kasa ba idan ka aka zalunce ka wallahi sai Allah ya dauka ya dauka ka matsayin kan kai hakuri akan wannan zalunci sannan idan mutum ya bude wa kanshi kofar bara da roƙo wallahi kaskanci ya dingi samun shi kenan har tsawon rayuwar shi ka ji manzon Allah sai da ya rantsuwa a kansu ko to sannan kuma sai ce zan ba ku wasu hadisai zan gaya muku wasu maganganu ku rufe su waɗannan zantukar gashi sai annabi yake cewa wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu to ga abin da nace zan karantar da ku ku rike karatun qala annabi yace abu na farko innama dunya li arba'ati nafarin kun ga duniyar nan Allah ya yi ta ne saboda mutane hudu kawai babu na biyar ɗinsu da haka kowa ya saurara ya ji cikin waɗanne mutane zai fada don in dai kana rayuwa a duniya to kana cikin ɗayansu an fahimta ko su wane ne waɗannan mutane guda hudun manzo Allah ya ce abdun aw abdin razaqahu Allah malan wa ilma daga cikin waɗanda Allah ya yi duniya saboda su akwai waɗanda daga cikin bayan Allah Allah na azurta su da dukiya da ilimi suna samun waɗannan abubuwa biyun a duniya haka ne ko waka ba su ne yan allazina rabbana atina fid dunya kenan ko hasana wa fil akhirati hasana Allah ya sanya mu daga cikin su a wani hadisi annabi har addu'a yayi wa irin su yace madalla da dukiya mai albarka a hannun bawan wato arziki da haka ma'abocin ilimi idan Allah ya azurta shi da dukiya to abin da ake tsammani shine ilimin nan nashi da ya sani na addini ba shi zai yi regulating din shi ta yadda zai kashe dukiya amma duk wanda bai da ilimin addini kuma baya raɓan masana ilimin addini to idan Allah ya bashi dukiya ba lalle ya san tsaya zai sarrafa dukiyar ba shi dai zai ga yana jin daɗi zai ga yana siyan abin da yake so a sadda yake so yayi abin da yake so amma kuma wala Allah ta zame mishi matsala saboda su dukiyar da Allah ya sanya a hannun bayi sai da Allah ya tsara musu ta yaya za ku kashe su wa atuhum min malillahi alladhi ataakum dukiyar na Allah ne sai ya sa shi a hannun wasu shine fa nan gura kai fa ta'malu bari mu sa ido mu ga ya za ku yi to wanda Allah ya ba shi ilimi ya hada mishi da dukiya to shine ɗaya daga cikin nau'ukan mutane hudu da Allah ya duniya domin su to me yake yi sai maza Allah ya ce fa huwa yattaqi fihi rabbah yana matsar kiyaye dokokin Allah da dukiyar da yake da shi da ilimin da yake da shi ka san wani Allah zai ba shi dukiya dukiyar ta zama mishi sanadin halaka da ya zauna cikin talaucin shi da ya fi mishi alkhairi da misalan waɗannan bayin nan guda hudu da aka gaya mana a hadisin bani Isra'ila ko da makawo da kuturu da mai cutan fata kaga sadda suke cikin talauci bayan Allah ne mutanen kirki masu bautan Allah amma da dukiya ta zo hannunsa ba shi kenan sai aka gane hakikanin waye su mutum ɗaya ci jarabawa haka ne kowa ta bane kaga sauran sun hallaka sakamakon ne sun samu dukiya a ce da gara su zauna cikin talaucin fiye da dukiyar nan da ya sa suka hallaka Allah ya kyauta to kun ji da annabi ya ce bawan Allah nan bayan Allah ya haɗa mashi ilimi da dukiya sai ya rinka kiyaye dokan Allah da ilimin da dukiyar da haka bai bari ilimin ta zamiyar da shi ya ɓata irin waɗanda Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani ba watla alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaha minha Allah ya sanar da shi ilimin amma kuma sai ilimin ta zan sanadin hallaka shi Allah ka tsare ni sannan abu na gaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wa yasilu fihi rahima sannan yana sada zumunci da Allah ya umarce shi ya sadar duk da yana da dukiyar da yanke zumunci ba duk da yana da ilimin da yanke zumunci ba da waɗannan abubuwan na da cikin abubuwan da ke iya sa mutum ya yanke zumuncin ɗan uwan shi to Allah kuma ya yi umarni cewa a sadar da zumunci da haka dan kana da wadata kada ka yi wato wofantar da ƴan uwanka wanda ba su da wadata irin naka bayan wannan fa annabi ya ce wa ya'lamu lillahi fihi haqqa wannan bawan ya san haƙƙin Allah a cikin dukiyar ma'ana idan ya kai misali yana fidda zakka lissa'ili wal mahrum walladina fi amwalihim haqqun ma'lum lissa'ili wal mahrum suna ba da haƙƙin waɗanda Allah ya ce a ba waɗanda yanayi ya tirsasa har da su sai da suka zo suka roƙa ko waɗanda ba za su roƙa ba la yas'aluna nasa ilhafa to yana ba kowa haƙƙin da yake a cikin dukiyar dan ya san dukiyar duk da Allah ya sanya shi a hannunsa amma ba na shi bane kadai wannan shine arziki dukiyar da mutane da yawa suke amfana da shi Allah ka ba mu arziki mai albarka sannan abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hadha bi afdalil manazil kun ga waɗannan first category din nan to su ne suka fi kowa matsayi madaukaki a wajen Allah to sai nau'in mutane na biyu annabi ya ce wa abdin rabaqahu Allah ilma walam yarzuqahu walam yarzuquhu mala sai kuma bawan da Allah ya bashi ilimi ga karatu kamar alhuda huda amma kuma talaka ne ba kuɗi jama'a an gane wannan da ko shi ko harkar addini musamman in zaka zama malami mai da'awa yana buƙatar dole sai da kuɗi ko ba komai abin da zaka ainihin wato yi karatu da su da abubuwan da zaka gudanar da rayuwarka kana buƙata amma Allah na jarabtar wasu malaman ko wasu ɗaliban su zan ba su da kuɗi a gaba gare su akwai Imamu Ahmad dan Hanbali wanda shi ga karatu kamar yadda kowa ya sani ko amma saboda talauci har ce mishi ake imamun fil faqri shugaban talakawa kamar yadda yake imamun fil sunna haka ake ce mishi kuma imamun fil faqr ka karanta sirra alamin nubala Allah ya gafarta musu to kuma mafiya yawa daga cikin malamai suna samun kansu ne a wannan matsayin to bari ka bi ta inda su kuma za su bi sai yi wato tsira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa sadiqun niyya to irin wannan tun da yana da ilimi amma babu abin hannu yana da niyya mai kyau saboda yana fatan ina ma da shi ma Allah zai azurta shi ya taimaka wa al'umma da dukiyar shi kamar yadda Allah ya azurta shi jama'a an fahimta ko to sadiqun niyya yana da zuciya na gaskiya ya sai ya rinka fata yana cewa lau anna limana ina ma da a ce Allah ya hore mun dukiya la'amiltu bi amali fulanin wallahi da na yi aikin alkhairi in yadda wani yi alherin Allah kai ga malamin mu mala albani kun ga dai irin yadda Allah ya sa wato wannan hadisin ta gaskata a karan farko yadda annabi ya sifanta shi da Allah ya bashi ilimi kuma Allah ya azurta shi sai wa addini hidima da dukiya saɓanin waɗanda su kawai duniyar za su ta ƙarawa su mutu kuma ya zan dukiyar bai amfanar da su ba ya amfanar da al'ummar musulmi ba Allah ya kyauta da haka kun ji wannan mataki na biyu shi rashin kuɗin ya sa bai iya yin irin na waɗancan ba amma kuma yana da niyya kyakkyawa kuma yana burin ina ma da in yana da shi ya irin na wancan sai annabi ya ce fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu ma sawa'un to tun da yana da ilimin kuma yana da kyakkyawan niyya to Allah zai ba shi lada irin wanda ya ba wa'ancan na farkon can kaga amfanin ilimi kenan shine aiki da shi to an gama faɗin wato nau'ukan mutane biyu cikin hudu waɗanda waɗannan su ne waɗanda suke masu rabo Allah ka sanya mu daga cikin su to barka ji sauran biyu wanda su ne ba su da rabo Allah ya kyauta annabi yace wa abdin wa abdin razaqallahu malan wa lam yarzuquhu ilma shi kuma wannan ya samu duniya yana da kuɗin amma babu ilimin addini babu ilimin addini sai manzo Allah ce fa huwa yahdithu fi malihi bi ghairi ilmi da ka sai rinka fataka yana kashe kudin shi ta yadda ya ga dama inda yana ganin nashi ne da ka abin da ya ga dama zai yi da shi kuma shi Allah da ya bashi dukiya ya ce abin da ya shar'anta ya kamata ya yi da shi kaga hadarin rashin ilimi kenan ko shi yasa duk wanda Allah ya shi mawadaci kuma bai da ilimi na addini to ya yi ƙoƙari ya kusanci ma'abuta ilimi masu tsoron Allah wanda za su rinka mishi irshadi ta yaya ya kamata ya kashe dukiyan shi amma wallahi in ba haka ba in ya haɗu da 'yan duniya to ba inda za su kai shi sai an yi wato hallaka Allah ka tsare ni to kun ji abin da ya samar mishi da matsala shine rashin ilimi dan haka bai san me ya kamata ya yi da dukiyan ba sai ta kashe dukiyan ganin daman shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yattaqi fihi rabba ba yanci da taimakawa addini ba a taba neman gudunmuwa a masallacin anguwan ya kawo gudunmuwa ba ba a taba zuwa gare shi a ce bawan Allah ga wasu mabukata ɗaliban makaranta ne marayu ne zawarawa ne a'a kaza ne ya ba da dukiyar shi ba shi sai nika ganin a'a shi fa inna ma warithuhu kabiran an kabirin na fa da da iyaye da kakanni mu ma aiki muka yi kowa ya je aiki mana ya ɗauka wayan shi ne Allah ya kyauta da haka baya kiyaye dokan Allah a cikin dukiyar wala yasilu fihi rahima duk dangi shi ya watsar da su saboda ne saboda yana ganin ai tunda su ba su da kuɗi to ba su ma dace ya alakanta kanshi da su ba zama an gane wannan da ke ko manzo Allah ya ce wala ya'lamu lillahi fihi haqqa sannan bai san menene haƙƙin Allah a cikin dukiyar ba baya fitar da zakka baya yin sadaka ko ibadoji da ake yi da dukiya ma baya zuwa yi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa hadha bi akhbathil manazil wannan to yana da ainihin wato masauki mafi muni a ranar tashin alkiyama sai na hudun su sai annabi ya ce wa abdin lam yarzuquhu Allahu mala wala ilma sai kuma bawan da shi shi bai da kuɗin kuma bai da ilimin ma'ana madadin ya zo ya koyi ilimi tun da bai da kuɗi a sai ya koyon ilimin kuma shi ba kuɗin yake da shi ba ba ko irin waɗannan ba za ka je ka gan shi ga shi turin jami'i da kuma bakin talauci da yake damun shi ya tsawonta ba abin da ya sha gaban kanshi Allah ya kyauta maza Allah ce fa huwa yaqulu shi kuma cewa yake law anna limalan kai ina ma ni ma wallahi da zan yi kuɗi to shi wani irin kuɗi yake tunani irin na wancan mai kuɗin jahili saboda abin duniya da ya ga ake yi da kuɗi shine damuwan shi ba abin alkhairi ba me yasa saboda bai da ilimin da zai sa ya san me ya kamata yi da kuɗi jama'a ana ganewa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya rika cewa law anna li mala la amiltu fihi bi amali silah ina ma da ina da dukiya ina da na rinka kashewa in ta yawo a duniya in ta siyan motoci in ta siyan filaye ina ta gine-gine ba haka in duniya ke yi ba sai manzo Allah ce fa huwa bi niyyatihi sawiruhu ma sawa'un shi ma wannan da irin tunanin barnan da zai yi irin na wancan jahilin to da shi da wancan jahilin shi ma duk matsayi ɗaya za a tashe su a ranar tashin alkiyama jama'a kun ji wannan shine karkasuwan waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana cewa domin su ne kaɗai Allah ya duniya na kamar da na ce za ka ga duk inda ɗan adam yake to sai ya shiga ɗayan waɗannan to mafiya yawa suna tsakankanin wato imma ɗalibin ilimi amma mara abin hannu wanda kategori da aka fi yawa to yi ƙoƙari ya zama kana da kyakkyawan niyya da kyakkyawan tunani kada ka rinka yin tunani irin na 'yan duniya sai ya zan ilimin naka ya zama jahilci jama'a kun wannan da kyau ko kuskuren da mafiya yawan ɗaliban ilimi a yau muke tasowa a ciki shine muna son mu yi ilimin amma kuma rayuwar irin na 'yan duniya ai ka ci baya ya kai dan uwa ba ku ji abin da ‘ya'yan annabi Adam suka ce ba ne, in ƙarraba ƙurbanin ta kubla min ahadina, wani ne ta kubla min akhar. Kala al'abtu lannat, me ya ce miki da ƙarshe? Ce fa ma ata ni Allahu khairun min ma ata. Ai abin da Allah ya bar na ilimi, wallahi ya fi abin da yake a hannun ‘yan duniya. Da haka ku ya kamata su rinka sha'awa suna kwaikwayo, amma an shiga uku an lalace daga sadda ma'abuta ilimi suka rinka sha'awar 'yan duniya suka rinka kwaikwayon 'yan duniya ɗan uwa masu albarka a yi haƙuri kamar da nace dama mun yi tattaunawa kawai za mu yi ko malam ne zai wa'azi kuma malam ya riga ya iso da haka abin da muka faɗi ubangiji Allah ya sanya mana albarka Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran da muka yi Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani ya sa za mu ci moriyan abubuwan da muka gaya mana na yi wato jan hankali ina wa kowa fatan alkhairi da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام